أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقضن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dorinmu a markar ahalus sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 20 ga wata na zulqa'ada hijira shekarar 1444 wanda ya dace da tara ga watan shida uku. a sati da ya gabata muna cikin suratul ahzab na ga mun kawo aya ta hudu lokaci ya zo ku 34 insha Allah kina insha Allah yau za mu tashi aya ta biyar cikin suratul ahzab insha Allah kayan nan ganin an jima baba da fadalawa duk da damun dai an taɓa wani da jimawa ganin yawa abu ne sananne ba mu da bakan adawa irin shekaru ko mu ci aljanu dan adam yana neman kariya daga sharrin wa'annan halittu cikin imam ahmad haka abu ya ala ruwa ta inganta wanda wata rana na sallallahu alaihi wasallam ya hudu cikin dare ya samu karo ko karo hari daga wata jama'a ta aljanu sun gangaro daga ko'ina daga tudu daga tudu daga hanyoyi zuwa daga ko'ina sun kame halitta a cikin aljanna akwai wani wanda hadda wata yula ta wuta ya biyu yin himan zana kai tsaye a ruwayar cewa na sallar salama hidin tsoronta ya hurgita sai ga malaka jibril ya sauko ya ce kul kawai in ji zance kawai in ji zance sai karanta shi da wani abu karfi a'udhu bi kalimati llahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri min sharri min sharri ma khalaqa wa dara'a wa bara wa min sharri ma yanzilu min as-sama'i wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri wa min sharri min sharri ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يرزق بخير يا رحمن زمن متاكا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق illa malikan yadrumu bi khairin ya rahman yace iya karanta wannan addu'a sai Allah ya karya su ya watsa su kina wannan kana karanta ta lokacin da ka samu barazana ko jin tsoron wani aljani ko aljani ko a daji ko a gida kai tsaye a'udhu bi kalimati llahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطلق بخير يا رحمن إن شاء الله الله زي ما كايا لك شر cikin addu'ar neman kayan Allah da kalmomin Allah cikakku wanda ba wani mutumin banza ko mutumin kirki ba mai keta da su ko mutum ko na kwaje ko na banza ba mai keta da kalmomin na Allah daga sharrin dukkan abin da ke sauka daga sama sharrin da ke hawa sama da sharrin duk wani fitina ta dare ko rana da duk wani mai fitarwa dare ko rana Allah ga mana kariya daga sharrin Allah ta muke mu sai tambaya ta farko yana tambaya cewa daga yawa wai matan shi biyu ne suke fada mai wata biyu ya rasa yadda zai yi aka ce sai an sa ƙur'ani yaya zai yi an wa masa'alar laya akwai hanya mai kauce mata ba laifi ba ne ba siran kuwa ko ta ma wani sharri misali ko ta mata magani inda mun yanzu bugun ko ta mata wani abu da ake tsoro wannan ba laifi ba ne ba su yi rantsuwa da ƙur'anin ma abinda babu shi a suna an sa laya wani al'ada ce zama nan ba zai zama gara an sa laya wannan babu shi a shara amma ana yi rantsuwa ta rantsi da rantsi da alƙur'ani ko sun yi kaza wani shan in wannan ne aka yi ba laifi ba ne ba kun ba wani abu da ke samun kaci a hankali zuwa da ƙur'ani kaza kaza a rantsuwa da ƙur'ani rantsuwa ce in ta kama aka yi da rantsuwa ce sai shi na biyu cewa ya ba ma'aikata aiki aiki ne su a wajensu aiki guda aiki biyu ne amma shi a wajen shi aiki ɗaya ne sai suka yi biyun gaba ɗaya to zai biya su kuɗi ɗaya ko kuɗi biyu ɗan tsakanin ga Allah ai baka ce ba ɗaya ko biyu iya misali biyu ya ce misali metar goma goma ka san sai kudin rijiya mutu goma sai suka ma mai rijiya biyu ka shi masa kudin mutu goma tsakanin ga Allah in ne ka san wannan kimar aikin guda aka yi da kai suka yi biyu a tsammanin biyu ne gaskiya ya tantaɓe su in za a ma rage a baka rage kuka biya su tunda ka san sai ba irin sai wannan iya tambaya cewa kamfanin ko orange na sadarwa ya sa rago ko wani kudi daban da ake sa wani abu daban dalilin layya amma ba a sa ko biye ba wannan masala abin da malamai ke cewa bincike da ake kanta irin wannan kamfuna masu sai da wani abu ko na koma wanne in kamfanin kurin gara ɓasa ce ne zai kyauta daga cikin kiliyan kishi amma mai rabo da kuna sayan karka kuna sa kuna kiredi kudi sai ce a wannan wata zan ba da rago ko miliyan guda ma misali daga cikin kilifi na ma guda zan ba aka ce a nan in a wajen sayan cajin kudin an ba a ƙara ko biye ba kurin mai rabo ne za a ba sai ya ma ɗora banka ta ci halakaci amma a wajen sayan ne suke aji a ba wata lamba ka sms wata ka tura sako lamba amma za a hulɗa wata ɗari biyu ko tan guda wani mudu cikin shi mamancin in an sa wani kuɗi da ake aika wata kwan a sa tan ma da kwatan ma biyu ko na aka aika to wani ɗan motsi ne motsi suka yi sautin kima daban in ka ci ka ci ragon motsi eh shi ne kwanan ma ba kawai da komai ba kwanan ka samu wani kwanan gara ba ta ci assalamu alaikum sun lalata آية 35 إن شاء الله حزاب
إن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
هو ساتي دي غباتا منذ cikin bayanai na magana ta ahlul bait wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa inna ma yuridu Allahu an yuzi ba an gunta Allah bai wannan kalma daga nan kalma ta zo ta cewa ahlul bait wanda ya shahara dai muna cewa shari'ai da sauransu wanda Allah subhanahu wataala a wannan aya ko wannan sura a hili karara ana zance ne na iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ana maganan matan shi masala ce ta matan shi wannan kalma ta zo kalkashin wannan akwai ruwayoyi wasu ingantattu wasu su inganta ba wanda sun tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirayi ahlul bait dan wata rana ya kirawo Ali da Fatima da Hassan da Hussein da shi kai sun shiga mayayi guda yace Allah waɗannan su ne ahlul bait to wannan kalma sai ta kawo su bangaren shi'a inda aka san su da adawa da mata a masarar sallar balle tsananin adawa su ga aisha radiyallahu anha sai suke neman hudda ahlul bayt cewa matan shi su ciki dalilin waccan ruwaya ta wancan hadisi wanda an kanci malaman misali sirri ibnu kasir malaman tafsiri da malaman hadisi cewa wannan mas'ala bak abu ɗaya ne ke iya yiwa sai dai a sa cikin wannan ahlul bayt a sayo wa'incan gida wa'incan alin a wannan kina da alin ne da fatima ke kan sai ne su shigo layi amma ba a yi hulɗa iyalan shi da cikin wani aya ko a dauki ana nihin matan kadai a ayar ko kuwa ya dai a ƙara wani yana bi amma jiya da kai mai hankali karanta ayar ba ka iya hulɗa iyalan shi ma'ana matan shi kan wannan asalin masa'ala rigima ne shi a kan wannan masa'ala ce ta cewa su a kan wannan ina ka ta yi duka sai kawo ta ruwa a nan wata imam musulun ya ruto za mu karanta lafazi daga cikin wannan ruwaya a cikin magabata zaid bin arqam ya yi shekaru lokacin nan ya yi ya kai shekaru wanda sun yi tsadai amur bin salama ya gamu da shi akan cewa sun samu katarin sun gamu da shi iya cikin dattijawa na sahabbai suka ce zai dala mun zo ka ba mu labarin mai kai daga manzan Allah mai ka samu da gare shi sallallahu
su ji daga kan a lokacin ba za mu sani ne gaskiya a yanzu shekaru sun mana yawa abin da na gaya muku kyale ne kaku neman sauran karin bayani ma'ana zai maki kokari na ya bukatar hutu yake ba su labarin wannan mas'ala da ɗan shi a suke yawo da ita na kadir kummakin nan wani ruwa da suna kuma tsakanin makka da madina wanda manzon Allah ya komo daga makka daga makka zuwa madina ka tana yawo wanda anan ya wata hudu ba shahararra wanda ita ce ɗan shi a suke ɗauka cewa wai anan ne manzon Allah ya ayyana sayyidina Ali shine khalifa amma sahabbai suka iya me yake cikin ruwa ta Imam Imam Muslim yace lafazin da yake cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm khatiba bima'in yud'a khumman بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات أسأل ما ذلك أنا شيء رواية كتاب سيجي مشي ومن أهل بيتي يا زيد أليس نساؤه من أهل بيتي قال نساؤه من أهل بيتي ولكن أهل بيتي من حرم من حرم عليه من حرم صدقة بعده قال وهم قال هم آل علي آل أقيل آل جعفر آل عباس رضي الله عنه كل هؤلاء حرم صدقة بعده abin da yake ruwayar bayan da rike ce masa sallallahu alaihi ya tsaya a cikin a wata rana a wani ruwa wanda ake kira umma wannan wuri tsakanin makka da madina sai a nan ya ce manzana ya tashi ya gode ma Allah ya yabi Allah ya yi wa'azi ya tsoratar sai ya ce amma ba bayan duk gargaɗi ne ya ce amma ba kaza ka zama mai mamanci ya ce ala kalma ta jan hankali ce ya ce aiwon nasu inna ma ana bashar ya ku mutane ni mutum ne yushi ko an ya ce ni rasulu rabbi faujim ya kusa lokaci ya kusa wanda ɗan saƙon ubangiji na zai zo mini kuma in amsa kira ma'ana mai ɗaukar rai zai zo ya ɗauki raina don kusa ƙashin rai wuce lokaci ya kusa ya ce amma wani tarikun fikun sakalai na bar muku wasu yauni guda biyu a cikin awwalu ma kitabun lahi ta'ala farkonsu littayin allah mai girma da buwaya ya ce fi huda wa nur a cikin ƙur'ani akwai shiriya akwai haske fakudu likitabin da wasu tamsuku bi ku riƙe littayin Allah ku mai karkada ku kama shi da kyau don wata aza ga wata an kawo ya bar mana kitabin da wasu sunnati ko na ra'ayi ma busar rubuwa tsakanin ƙur'ani da sunna abai guda ne ya ce a nan fahasta ala kitabin da zaujen wa ragaba fi mazana kwarai ya zaburar da mutane akan kulawa da littayin Allah ya kwadaitar da su akan littayin Allah sai kuma yace azabi ne tuko yace wa ahli baiti ina ba ku amana kulawa da ahli baiti iyalaina ina ba ku kulawa amana kulawa da iyalaina kai da su sai shi mai samo laban daga zai da su waye ake ni su ahli baiti matan shi su cikin ahli baiti yace eh matan shi suna cikin ahalibaiti amma a nan wanda yake magana kansu wanda aka haramta wa sadaka bayan shi su ne wannan ali ali ali aqil ali jafar al abbas kenan fahimke sai da ali kenan fatima na ciki hasan na ciki wasan na cikin sauran ɗiyansu haka iyalan aqil haka iyalan jafar haka iyalan abbas wanda ake kira da ahlul bait to anan kaga nan menene kun mas'alar wa'annan su iyalai shi bangaren gida su ake kira da ahlul bait amma wai bai ture wancan aya da take magana akan matan shi wanda Allah ya magana karara akan su ake magana kuma kashin aya kashin bayanin yake wa dukunna ma yudafi bi tukun na ta da hikima ku tuna ayoyin Allah da ake kanta cikin abulu kaga matan shi ake karara an wani muhimmi ne magana ne shi'a daga nan ne suka ɗauka duk wanda da ke musu ɗan wani muhimmi duk wannan mas'ala da yawa rikicin shi'a wani rikici ne wanda bai amfanin kowa kun bai da wata fa'ida cewa wa ya kamata a ba ba annabi a ba ali ba ba ali ba an mai zalunci haka suke cewa wai to suwa suke zaɓa mu muka yi zaɓa ko ku su masu zaɓen sa'annin ka ne abokan manzo Allah ne da manzo Allah suka rayu su suka yada addinin suka komin addinin da su aka yi su suka yi zaben kuma sai na Ali bai tawaye bai bi shi abin bai gane ba ko matsauraci ne sai ba Abubakar da a tarihi ba lafiya a sanar yawa Abubakar tawaye ko ya makamar tawaye ko sama tawaye duk abin da aka yi da shi aka yi ba jihadin da aka balbar sai na Ali to duk wannan haƙƙin ali na ba naka bane ba naku bane ba na ali ne ali ya dangana in ma shike ne wani kaddara ma me aka yi yanzu dawowa za a sake zaɓe kudin da gima da ba kudin da banza kudin banza wani kamata a saki wani wani kamata kudin da gima da banza an ma mai zaɓa an ƙare ko ba ko za a saka zaɓe ba an ƙare a mutu kurin rigimar ku saka da kurin banza ka saki sahabbai su mutuncin sahabbai su kawo ta sahabbai aiki su kenan Allah shi da su. ‘Yan wa a taƙaice, mun yi imani wa'innan al'umma ta sahabbai su ne yayin al'umma. Kuma su suka zamana da dalilai na bincike na ɗan adam a matsayinsu suka ga waye dace aka zaɓa abu baka sindi. Bayan shi aka zaɓi Umar, aka zaɓi Usman, aka zaɓi Ali, mu a wajenmu dukkansu sahabbai ne kuma khalifofi ne wa ya kamata ya haru ko shi warki mace ma ya sai zana alin yayi daga baya ko jirgi ma wa ya kamata ya hara yayi ko da da yayi Allah shi da mu kare mu daga shigan daga shiya yan uwa muna maganar kenan wannan shi ne magana akan ahlul bait sai a wannan aya ruwa ta inganta ummu salama radiyallahu anha ya rasulullah misa mace ga cewa kullun a qur'ani maganar maza maza ba maganar mata ya rasulullah wannan aya ta ambata duk wasu siffofi na kwarai na masu imani wanda a karantar da su da duniya gaba ɗaya mazan da mata lamarin addini alaƙar bawa da Allah ba ta bambanci namiji da mace wani abin daban na duniya jagoranci haƙi kaza amma alaƙar bawa da Allah na ƙwarai ko ba na ƙware ba kusancinka ga Allah yana da alaƙa da aikinka ba sunanka ba mata ko namiji. Cin ta kullum yan ga mutane, kullum ka an ce waliyi wani, ya kan ce waliya wanci. Ya an ce waliya, kullum ya ce waliyi, waliyi ba waliya. To yadda ake samun waliyi namiji, za ka samu waliya mace. Duk ɗaya ne, in dai ɗa'a Allah ce za a samu a kowane ɓangare. shi ne wannan aya take jero mana waɗannan halayya innal muslimina wal muslimat kayan Allah ta kama kuma yake jerowa musulmi maza da musulmi mata wal mu'minina wal mu'minat da mu'mine maza da mu'mine mata wal qanitina wal qanitat da masu ƙasƙan da ke kuma su da'a ga Allah maza ga masu da'a ga Allah mata wasadiqina wasadiqat da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wasabirina wasabirat da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata wal khashi'ina wal khashi'at da masu kaskantar da kai ga Allah maza haka masu kaskantar da kai ga Allah mata wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat da masu sadaka maza da mata wasa'imina wasa'imat da masu azumi maza da mata والحافظين لفروجهم والحافظات da masu kiyaye farjinsu maza da mata والذاكرين الله كثيرا والذاكرات da masu ambatan Allah da yawa maza da mata duka wannan kaga an jero maza da mata musulmi masu imani kaskantar da kai kai da'a ga Allah yin yin sadaka yin haƙuri da kaskantar da kai ga Allah yin sadaka da azumin da kiyaye farji duka dai mazan da mata duk wanda ya wannan aiki a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima kowanne ya wannan aiki duk wanda ka cikin wannan layin da aka jero ko mace ko namiji Allah mai tattalin gafara ta musamman da lada mai girma shine gidan aljanna in wannan kenan duk da labai a Qur'ani an kama maganar musulunci da fadalan musulmi an kama maganar imani da matsayin mai imani an kama maganar kaskantar da kai ko da'a ga Allah ko maganar gaskiya ko maganar sadaka duka ba a ware kowa ba magana Allah zai yi magana namiji amma tarjihi ne amma mata na ciki ba abin da aka ware duk wanda ya wani aikin da aka jero Allah ya alƙawalin mai gafara kuma da ba shi lada mai girma shine gidan aljanna Allah taimake mu da aiki ya Allah ci gaba
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
نعم هو wannan aya ta yi mashi da cikin tamtan mai dalilin saukarwa da wannan aya duk da sababin nuzul zaka ga an kawo sababi ɗaya ko biyu kan aya guda aya ta sauka kowa aka samu wani wani abu ya wakana wani ya ɗauka dalilin wannan matsala ce wani kuma shi dalilin matsala kaza ce wani lokaci da ga magana guda take zama kan matsala shi dai a cikin asawar zukin wani aya abin da ya shahara kuma ya inganta ya tabbata don zamu je a gama ga matsalar take gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tabanni da zai mana ya ɗauki zai a matsayin ɗa irin yadda ake kayan musulunci yanzu wannan al'ada allah ya ɓata ta ya kore ta ba wani wanda ka ɗauka zama ɗanka a wuce wannan maganar allah ya wani shiri wanda zai wakana daga cikin gida daga manya kayan zuwa ƙanana da wani al'ada ta zamana a kawunan mutane ƙwarai kamar da gaske ɗanka ne kurin yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi arma zainab binti jahash alwar shi da ya ambace shi kakansa ɗaya da ita zainab bakwarin shi ya lasani ya nemi armanta daga abdullahi bin jahash ɗan wanda shi ma kusan kishi duk ta kusan kishi to wannan al'amari da farko sun yi tsammanin manzo Allah ke san tsawon sai bayyana a a zaidi ne dan gatan shi zaidi ne yake nema wa wannan arziki ka kuma ce zai yana da da kusa bawa ne yana da wani jini na bauta ita kun zara binta shi el asali ce a larabawa ma ba ƙwarai ce el asali mai jin kai da asali wannan yasa suka ce a a zai haba ɗan wani ce ya za a yaba da ɗalibin shiga zai ita ma ta ce la zai haba inda kai ne ma ya ce ba ni bane ba zai ne suka ce gaskiya kuna bai yi kan haka shi ne allah su manta ya da wannan aya wa makana ne mumminin wala mumminatin duk da an kawo kisa sananna ta juladi da abu yawa kan shi kuma ya inganta juladi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je neman aure mutum ne mai imani annabi ya rada shi amma ababe na duniya julabi ba shi da shi babu kuɗi kuma ce hatta wajen halitta ba shi da kyau haka amma akwai imani akwai imani magana sallallahu alaihi wasallam ya je gidan wata yarinya wadda ya nemi auren su ma suna manzo Allah ne yazo masha Allah masha Allah masha Allah ya ce a ba ni bane ba julin su julabi uban ya kai wata ce julabi ba ta ya ba Allah ko dai julabi nan da gaskiya suka ce gaskiya bai ba to shi julabi isa ta gidan annawa kana shi ma yarinya a nan ta ji uwayen sun kiya tana jin su daga baya ba su mata mata ba kurin baiwa su ba jin gudun shi ta ta ce umar mene ne ba ba ake magana wannan da ya mu tambaya kun mela annabi zai zo wajen ku ya tambaye wani abu ku hana shi ita wannan baiwar Allah ita ta ce kurin bayarwa matuƙa masu ala ya zo ba a da shi ta ce na amince julabi ta ce julabi na amince julabi bin amince julabi bin amince wannan bayar allah ta amince an yi arme ana arme kenan ana kai amarya raddaren amarya jihadi ta shi julabi iya jin kalma ta haya ala jihadi kalma ta wuta ya hutu kai a hutar da ya fi dawo bai shahara manzana sallallahu alaihi wasallam an kari ya ya ce ni kuma gauji da biyu jila biyu ne bukan shi a neme shi can ana nema aka same shi wajen wajen mutum bako ya kashe shi ma ba shi ma gaba ya wani shahara a ce manzana da hannun shi ɗauko shi shi mai gado ɗauko shi hannun shi ya mai shaida a kan iya mai shaida wannan ba ba mu da sun Allah na imani na da hannun shi a cikin gaba wani yawa kana to nan za mu ɗauki mas'alar ita zainab ganin ayoyi da suke gaba suna magana kan mas'alar ta shi za mu yadda da magana amma shi wacce mai yawa kana ya tabbata kuma yaruwa ya inganta na zai na julabi to shi ne a nan almuhim dai Allah yana magana ko akan menene uwa ko ba ya ne ba ba ya wannan ba ayoyi suke magana wa makana lil mu'minin wala mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مخيرة من أمر bai dacewa ga mai imani namiji ko mace Allah da manzon shi su hukumta kaza a ce kaza za a yi Allah ce kaza za a yi kuma za Allah ce kaza za a yi a ce kai kana da zaɓi daban da nasu ko ma mai yawa akan me mai imani a ce maka abin da Allah ce ka ce a kai a wajen da kaza kamata to wani babu imar imani mai imani bai haka sai kenan yin hakan ya allaka abinda ke baya cewa man yada sillah wa rasula duk kuwa wanda ya saba ma Allah da manzon shi kenan Allah ya ce ayi kace a'a manzon Allah ya ce ayi kace a'a ɗayan biyu duk wanda kai faqad dalla dalalan mubina ka bace bata mabayyana karara wannan akan ko menene saba manzo Allah kararar cikaki hukuncin ka kenan bata bata wani ba wani shubha haka dan wa ba sakar wannan aya Abdullahi ya ji wannan aya Zainab ta ji sun ce wannan magana sun yarda a zo a yi wannan abu tun da manzo Allah ya zo ne ma shi ne ma ya gama to shi wannan asalin arma zaid bin jash da shi zaid bin harith don wa karkashin wannan malamai ke kan hujja cewa sa'an wasu mazhabobi da suka da malikiya da sauransu na magana babu kufi a arne malamai da suka suke ce ai dole ɗiyan mai kuɗi sai mai kuɗi akwai da mana ɗiyan sarki ne ɗan sarki wance wane ne dan wane wai a zama daidai dan kasuwa dan kasuwa matsiri da matsiriya matsinki da matsinkiya shi suka yi kufi a cikin da tafsiri a jawar ya saba ma suna karar aikaci kaga yanzu dai a nan in asali ne ba a magana a laraba ma wannan bakware shi ya ce kuma ɗan uwa ce ka kasance da ana nasarar salama tana da iyakan ƙonin daraja a cikin larabawa shi kuma zai ba magana kabila ba ma iya da bauta a cikin shi mamman salama ya gama ta arme da zai haka abdullahi bin auf da ƙure shi mai kuɗi miliyoniya a cikin larabawa ta cikin sabai ma amma ya gama ɗan uwashi ciki ɗaya da bilal bilal baƙin bawa da bakware sha islam kenan ba magana kaza kaza ba manzana sana ya gama irin wannan aure sahabbai sun yi ba magana wa ko kuna abin da ke dibawa wannan magana da manzan Allah sun yi idza ataku man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawjuhu illa tafa'alu lakum fitnatun fil ard wa fasadun 'alayh wa kabir annabi da maka kawo doka ba wani dan wani jikan wani kurin cayi musulmi idan wanda kuka yarda da addinin shi da halin shi kaga ba ta kai ba ta kai kullum mutum iya da Allah ramani ustadi ne a a sai dina hu wa khuluquhu kace a ahlus sunna ne kaza ahlus sunna bai halin kewa aka san wa mutum da yawa ga aqida lahiya law aqida ba matsala babu shirka amma yanzu zai bige ta yanzu zai mata kutuhu hali ba zage-zage a cin mutunci kaga wannan eh hali suna da akwai akida amma ba ba kulu ba ba kana ke kaga hana kana hali suna hana ka a akwai saura da suna da hali aka ce addini shi da hali shi abu biyu su gamuwa sai manzo Allah ce idan wanda ya zo neman yanku kun yarda da halin shi da addinin shi da halin shi ku auren shi idan kuwa ba ku yi ba a kan haka to wata ɓanna ce mai girma za ta kasance a sama masu sayan abin da yake wakana a yau wannan shi zai zo da farko ma za ta tambaya na yake aiki ko sun ji kan aikin ya yi kadir ne ko sajar ne Allah zai tambaya in suka ƙare to gidan shi nashi na kuma na hali Allah ba wani wanda wani aƙidaka aƙidaka a shirka hanka ba zai zama ko da mai aikinka mai ka mallaka wallahi mun yawa a yau cikin goma ta cikin gari wallahi ba ruwan su halka sai an ƙare an yi auren eh kagir ne ko mai boza ne mai kuɗi ne in haru kumsarta ba ka sha wallahi kaza kaza a yi ka sako jaji kuma bayan haru kumsarta can da baka magana ba baka magana ba yadda zan zanta kai wallahi mala wallahi da kai arma shi shi kaza kaza ne ki da buga bintuka ba wai wanda yin zai gaba ba hayar gobara ta gaba da hadi za magana cewa ga hali da buga bintuka hali shi ba kun ya zo da kuɗi da hali da mukami kun a bashi sai gaba abin iya bayyana sai a shiga jaje zan an saba sunna da kurin hali addini da hali Allah ta fiye kenan wannan shi ne jigo kurin na arme ba magana kaza ɗan kaza a kan ƙarfin da mamarci a ji ta haka yana mazana ya aurar da zainab bin jash ga zainab bin harisa da yawa kanin allah ce gaba kuma
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطئا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا نعم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتكن في نفسك wallahu muti wa takhasha an-nasa wallahu haqqan khasha shi na shi take cewa inda magana sallallahu alaihi wasallam zai koye wani aya a Qur'ani da ya koye da wani aya inda haka wata aya da zai koye da ya koye wani dan ta shafe shi kai menene ana Allah yake cewa iz taqulu iz taqulu lil ladhi an'ama lil ladhi an'ama Allah alaihi wa amta alaihi ka tuna ya Muhammad lokacin da kake hudi ga wannan wanda Allah ya bi ni'ima na zai kai ma ka mai ni'ima don ka mai iyakar isani na zamantakewa Allah mai ni'ima da imani da musulunci kai ma ka mai taka ka ta lokacin da kake ce mishi amsik alaika zaujak watakilla ka rike matarka na mai yake wakana annabi sallallahu alaihi wasallam an sanar da shi za a karye wannan al'ada ta tabanni kuma a yi a aikace don a hudda mutane abin daga ka cewa dan wani zai zama ɗanka wannan mata alwaka da ka aura ma zai zai zai suke ka kuma kai za ka aura suna abin da yawa mazu Allah ta wuri ya mai wuni a ce ya ɗan zai kai mata zai wani abin ya mai wuni to zai yanzu an yana mai da zai to amma zama bai gani ba sai ya kawo jaje ya rasu da na wallahi abin ba da ya kawo jajen ko gida matsala kaza kaza sakin da ma zai annabi ce a'a zai da tsoron Allah rike mataka rike mataka rike tsoron Allah zai haka Allah ce ka ce amsik alayka zawj mutaqilla rike mataka rike tsoron Allah kai hakuri Allah ce wa tukhfi fi nafsika wallahu mubzi Allah ya ce bazan zan shi kana koye wani abu a ranka wanda Allah sai ya bayyana haka Allah Allah ya bayyana magana Allah ce kana koye wani abu a ranka wanda Allah sai ya bayyana shi annabi abin da kake rike mataka annabi biyan su ne kake ta shi ne annabi ya bayyana oye kaka take take mata kaka take ta shi ba annabi akwai labari ne zai iya abin kai zo dai a danja yace kana oye wani abu a ranka wanda mallamu bi Allah sai ya bayyana shi Allah ce wata hashan nas kaje Allah ce kana tsoron maganar mutane Allah mama kana Allah ce wallahu haqqan takhsha Allah ne da yake tsoron shi Allahu akbar
shi a shakka wani ayi inda ana zai koyi wani ayi shi da koyi wani Allah dan tashi shi kai Allah ce wata kashin nasa kana tsoron maganar mutane ka ce mu da zai mai ya dan shi wannan abin shi kike tsoro Allah ce Allah shi cancanta ga nan kaman da nan ana kira hankalin shi hankalin shi ne kaman ta da maganar mutane fur magana kenan da abin da Allah ya ce ya san shar'anta kaka ji tsoron kowa da na makaranta wa tarbiyyar ta da kake kaka ji tsoron kowa kai tsoron magana mutane shi ɗabi'a mutum ne san aibantawa ko mutum ka ji ba annabi musa alaihi salam cikin da ke yakin alhamdulillah ana karanta da isra'iliyar kun ba wani abu da yake suka ga annabawa ya ji isra'ili ya ce ya allah wani abin ya ishe ni allah a rike bakin mutane abin kenan a cikin kaza san mai abin da yawa musa alaihi salam su ce iya da baiwa iya da waye amma abin da yawa da shan ba san da labarin musa alaihi salam yake roƙon allah allah ya kai bakin mutane a fasa aibanta shi Allah ce Musa ni mahalicci bin tsira ba daga bakinsu ni kai na Allah mahalicci inda mutane ne ni ba bin tsira ba sun dangana mun da sun dangana mun mata sun dangana mun abokin tarayya duk wannan abu abin Allah bai so ne mutum kenan a ta wannan dishin tsoron a ce ya wahala inda so kake kowa ya biye ka ka ce kai kaza a yi kokarin bin dokar Allah kullum kare kullum ka kuwa wallahi in je ka kula mutane sai baka bin Allah ya wallahi mun kaji ba an zo a rayuwar ta yanzu mai kallon rayuwa wallahi in dai a yanzu ka ce kana so ka shirya da mutane kowa ya so ka ka yi daidai da kowa sai ka baka ba Allah ba duk mai son shiri da Allah to wallahi ya kullun shi kurin ka ba abin da Allah ya ce abin da yake daidai a shari'a kurin ka bi kamar ta da mutane kurin jiyan da kai baka da wasu ba ba mu tsira shi ne tarwar annabi sallallahu alaihi wasallam zana yake cewa man arada Allah bi sahatin nas ka fahullahu munatin nas wa man arada Allah bi sahatin lahi wa kullu lahu nas duk wanda ya nemi yardar Allah da hushin mutane ka nemi yardar Allah ke nema gurin amma za su hushi da kai za su bata da kai ka nemi yardar Allah Allah ya kai ma sharri mutane amma duk wanda ya nemi yardar mutane da hushin Allah Allah zai barka su zai sa maka wannan shi ne tarbiya da Allah ke mishi cewa ka ji tsoron Allah shi ya ce Allah ya tsoron Allah ya cancanta a ba wani ba to yanzu anan kaga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bar labarin wannan abin da yake gudu sai ya wakana shine ake cewa idan mutum zai dauka shawara mata zaka zaka ta sake ta ce da ka ka sake ta zaka ce sake ta in ta bace da kuma shi labari in da gaske in sake wani sake wallahi dai da bai sanin yanzu duk mai shawara in sake ta ce ka sake hakuri in ta kiwon suke wani da talabijin labari kaga yanzu zai kawo shawara ya zake ta ta ce a ka yi tsake mata ka yi tsoron Allah a kan kuma annabi ji labari sun ya ƙari za su yanzu an ƙari ya zake ta ya fahimta da labari ya zake ƙari ta zake ya zake to yanzu sai da ya zake ta ya zake ta kuma wani abin da nesa ya zo kusa annabi sallallahu alaihi wasallam zainab ta ƙare idda kuma yanzu ga magana da take goyi ta bayyana sai manzo Allah ya aiki zaidin da kanshi lamarin na Allah kuma zaidin ya aika ka je ka tsaya zainab ina neman ta da aure shi aka aika ki matan shi ce annabi ya sarka aiki ne kowa zai kowa bai shi ya shi ji mata aiki na bai ma yi wani ba umarni da wani Allah kuma haka Allah tsara haka Allah tsara ka je ka ce mu zai da ina da mata da aure zai je shiga gidan zainab wurin zainab sai ka kallon ta sai ba da baya ya ba da baya ya sanar da cewa manzo Allah zama yana neman aure ya gaba iya gama ta ce ta ce he na istikhara da Allah a ta zama Allah istikhara ka ji wa ya annabi mace ta istikhara a ta zama Allah istikhara je ka ya kama na ta shi an kare kuma yanzu zai da ya tafi kuma sai labari daga sama shine falamma qada zaid minha wataran zawajnaka Allah ce lokacin da zai ya ƙare bukatar shi da ita mana ya suke tazarta Allah ce zawajina ka ha mun aura ma ita ba maganin wali ba sadaki ba shi kurin Allah ce an ƙare Allah ya aure da ta kurin shi take ma da mu a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke ja'i ja'i da shi ta da Aisha da suke ko ta ga mata ko akwai mijin kanta ita da aisha suke fafatawa da mata ita ce ta cikin da suke masa gutu ce ni duk cikin gaba daya ni uwaye ku duka suka aure da ita aisha ta alfaharin ni kaɗai ce budurwa duka ku zama zuwa kallon aisha ta ce ni kaɗai yarma budurwa ya ku su duka ita ce ku kuma uwayen ku suka aure da Allah saman bakwai ya tsawa a kuma dalilin manzan Allah kakanmu guda ba mu haka su kakansu guda da shi cikin ba mu haka kuma ni amina a san buka kakan tana da muhimmi mata ya kwaiwa ke ba ba ta ba yi ba fara ba haka su biyar ko yawa da suke haka su biyar to yanzu kenan Allah subhanahu wata'ala yanzu ya saukar da aya an ba da mutum annabi kun yanzu an bashi labari ko yanzu labari aka bashi wannan mas'ala falamma qada zaidun minha wataran zawajnaka lokacin da zaid ya kare bukatar shi da wannan mata mun arma maka ita likai la yakuna halal mu'minina harajun fi azwaj al-iyahi idza qada minhum tara Allah ce ya haka ya sunnanta rushe wannan al'ada ta ɗaukan wani ya zama ɗanka aka fara da kai ka fara kai da kanka Allah ce mun yi haka don kar a gaba a samu wani kunci a ce wani ya al'umma ta ɗanki na data bane a san abu ba laifi bane ba shi yasa aka fara da kai shi ne manuwar Allah abinda Allah shar'anta aka fara da kai ga manuwar da kai la ya kuna adamu na harajun don ka a samu kumci damuwa akan masu imani sai azuwa ji aje iyayen cikin matan ɗiyan da suka mata bane suka ce ɗiyarsu ne kuma ɗiyarsu bane ba ya da ƙadar mutum mutsara in dai ya saki to ba kamar aka mutum ɗan ka cikin garin ya alama har abada kare amma ɗan tabanni da kai to ba magana ɗan shi matar shi kan iya alamanta kuma da magana wani ɗan babu kan aiko babu ta a da ne an yi ta duk a yanzu ba ture iyaka wannan mas'ala aka ce amfani da fitai ya ce gidan juju kurin ka yi takardu da sunanka ya gade ka ka gade wannan ana yi a yanzu haka a cikin hanyoyin bariki to amma ko an yi shari'a alƙari bai yarda da wannan abu amma suna yi a bariki ko ka ɗauki ɗan mutane ko ɗanka ne ko ka zaka karɓi ko ni zama takardu kamar ɗanka to wannan ko da an yi a shari'a an an zo ka mutu ba maganar gado kuma yana iya araman iyakka kana a araman ko an yi shirme ne wannan mai da ta ba ta shawo ba na ba ta fati ba a banza kun aka ba ta fati ba a shirme ya kai yace shine kenan yace kenan da Allah ya kuna alamina harajin dan ka a samu kunci akan masu imani fi azwaj al-iyam a cikin matan ɗayan da suka yi da awajen su ne idza qadar min wadara dan su kare bukatar su da mata wa kana amrun la mamrula abin da Allah so yi tabbas da ka an kare haka dama Allah ya shirya zai zai arme ta mana zai zai sake ta kuma ka arma ta ba ta wannan al'ada haka Allah tsara kuma ya tabbata ci gaba ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا na'am to wani abin da ya wakana kasan mutane ma ce ba a raba sun gana duk da haka an samu su munafukai sun ka cire wani magana gujuwa masu zai arma masu zai arma a ya lura magana cikin mutane duk da cewa doka ce daga Allah Allah ba ta abin amma sun yi ana yawo da ma- ana yawo da magana dan a yi wasa da hankalin masu rauni shi na kashi na Allah ke cewa ma kana Allah nabi min haraj fiye farzar da da ba wani kumci ga annabin Allah cikin abin da Allah ya shar'anta mace ya ce yayi kuma menene ba na kaɗai ba duk abin da Allah ya ce manzon shi yayi babu wani kumci ga wani mutum kenan karka damu babu wani damuwa dan wannan abin ya wakana gare ka ka arma ta zai ba wani kumci kuma sunnatullahi allati sunnatullahi alladina khalu min qabl wannan haka sunna Allah ta cikin annabawa kafin kai annabin Allah da abin da Allah ya ce mashi bai damuwa kakka damu da wannan canji ko na abin da Allah ya shar'anta na matar arman zai matar na arman ta zai kakka damu haka sunnar Allah take cikin al'ummomi wasu gabata annabin Allah bai damuwa da abin da Allah ya shar'anta mashi wa kana amrullahi qadaran maqdura shi ne maran Allah ko ma menene dama Allah ya riga ya kaddara ya rubuta ko abin da Allah ya kaddara shine zai wakana haka yanzu haka Allah sharanta zai arme ta kuma kai za ka arma bayan ya saki wannan shi ne abin da Allah so kuma ya tabbata ci gaba
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
na'am nan yan uwa maganar abin da ya gabata na halin manzannin Allah ko annabawan Allah sun alaka cewa alladina yuballighuna risalatullah wa'inda suke isar da sakon Allah nan annabawa da masu biyowa ba su wanda suke isar da sakon Allah kowane ne wanda suke isar da sakon Allah ga hannu wa khashawna wa suna mana wa khashawnahu suna tsoron Allah kadai wala ya khashawna ahadan illa Allah duk mutum da Allah bai dace tsoron kowa ba haka suke suna isar sakon Allah kuma suna tsoron Allah shi kadai ba sa tsoron kowa an ba Allah ba domin wannan fadi da asima Allah shi kadai ne mai hukunci mai hisabi mai taimako ke yadda Allah ya suka ba shi ke hukunci a zaka nan ba sa tsoron kowa akan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala na ganin kamata mu tsaya Allah kai mu sun gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم واغفر موتانا وارحم واغفر موتانا وارحم واغفر موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه ورحمة الله وبركاته